إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصرمين an gaishe ku duka. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
كما قلت الله أكبر الله أكبر يعني مسلمك أنا مسلمك Ana da zaka mutumin da, na, babu wanda ya maka maka, ɗaya da kai kan kan kai da zaka mutumin da, abin da na faɗi kawai, da ke asadu an lalata a cikin وأشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله
gaskiya sun yi ƙasa ba? Ya fi haka ko? Na ma da fiye da rama ba. Za ka gaya mashi da ko yanzu?
ya fi naka shekara to yanzu wanda suna kake su a Muhammad
Ya ce da
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ألقوا على أرضكم إن كنتم صالحين فانطلقوا وهم يتغامزون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فغلوا على عمر قادرين فلما رأوها قالوا إنا قالوا إنا لضالون بل نحن مغلوبون
ɗalibu ya suka ce.
قال أعوذكم ألم يعقل لكم لولا تذكرون قالوا سبحان ربنا إنا كنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغير واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار يوم موضوع البركة يقول أنجلي نوم كتاكا من البركة وأن لا يزعفر منها ولا يأخذها Duka wannan labarin da ke ciki da yanayin kirin na rashin tabbas ko rashin layin da yanayin kirin na ina ka fito kai ne nawa wancan babu ruwana da shi. Najeriya kasa mu gabaro da wanda sauti ke kai musu daga baya. duka ne ya mana da yato a yi musulunci a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila da ikon Allah. Ila da ikon Allah. Ila da ikon Sunki amma Allah ya yarda. akai ba akai ba akai ba akai ba Allah ne hikima ta yana fitar da al'amarin kungiyar ta tere kayan jirgin kau da ke masu ci da kuma kan masu so domin ba kungiya ce ta wani mutum ɗaya ba kungiya ce da jama'ar musulmi waɗanda Allah ya haska zuciyarsu suka taru suka kafa ta domin dawo da mutane musamman al'ummar musulmi cikin hayyacinsu su kan menene musulunci kuma su kan wane ne musulmi a bisa hakkan littafin Allah da sunnar manzon Allah Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kaba bari zuwa kungiyoyi kafin ita akwai kungiyoyi a cikin addinin musulunci akwai wance akwai wance akwai wance amma idan kuna da wasu dalili da makamakon kafa wa isa tsara da dukkan su kiliya bambancin addini ita ce ta ɗauko madarar asalin tushen addinin yadda Allah ta'ala ya ɗaukar wa manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farawa da tauhidi farawa da zafin akila shi sa wanda ya rasu garin kafa wannan kungiya wanda kuma yadda za a yi a raba shi da ita ta cire harsiki uba kaka jagora shek abubakar mahamudu guri allah ya firma mai wa'azi mai karantarwa
Aka yi sa. Baka shuwa. Alhamdulillah.
jagora mai garbiya abin da ya fara yi bayan karantarwa a aikace shi ne rubutu
Idan Allah ba za ta samu kujerar nan bane ba.
shek abubakar mahmud gumi allah ya yi rufe tsara masa ya yi wa bayan albarka kusan bayan da muke gani a kawai yayin da yake ba Tun waɗanda suka kwakwabi suna manzon Allah suka zama musamman a wannan Na yau buga ƙarfi buga magana na.
ai wato cancanta ce su ce abubakar mahaifin aikin da ya fara yi a aikace shi ne rubutu bayan karantarwa littafin da ya fara rubutawa shi ne al'aƙidar da sahiha bin muwafaqa da shari'a al'aƙidar da sahiha bin muwafaqa da shari'a aƙida ita ce tubalin kafa kowace ibada ba ko karama kuma akwai karama wato da tabbata a kiyaye ibada na zama karfafiya a wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne addini a karantar da mutane su san Allah su san wane ne Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nema daga bayansa wani ba mu wani kima ta ya halice mu a cikin wani a cikin zuciyar bawa da zama ta kankama ta kama kasa daga nan insha Allah duk abin da ya zo baya zai zama tauraya ne ga wancan kyakkyawan tubar da aka ba dan ba ji alƙur'ani ne girma ko wata aya Allah ba cikin gurin sa wannan aya malamai suna cewa an saukar da ita wa kowane a cikin rawa da gudunarsa. Sannan suna ɗauke da wasu haƙƙoƙi guda goma, ta fara da haƙƙin Allah, sannan haƙƙin iyaye, da sauran haƙƙoƙi da za mu ji sai Allah rama ya karanto kutuna. Wannan aya suka ce bayan an saukar da ita, ba kowane a cikin rawa da gudunarsa, to kuma tana nan yadda Allah ya saukar da ita, babu wani hukunci cikin da wanda aka goge ko aka canza aya ce wani hukunka ma ila yawan kiyama Allah yake wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجود والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
ايوه Kuma ku goge dama Allah.
kuma masu kwaskwasi suna ta yi ban da Wala tushriku bihi shay'a. Kar ku haɗa shi da komai. Wa'budu Allah shi ka sa ta ku goge dama Allah zai ma iya yi su ma ko an tsaya iyanan bakon ya isa kuma abin da ake so a karantar ya isa suna wani yanzu amma dan a karfafa sai aka sake auraya aka ce wala cikin kuɗi ɗaya kokar haka kuma yadda malamai masana suke bayani a takaicen takaitawa shi ne abin da ake kira kokar haka ibada ta Allah shi ne ka kyautata ma Ubangijinka a magana, a kuri, a aiki, da abin da ya saukar wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi Tattaruwar duk abin da aka yaki da'a ga Allah na yi ko na bari wannan tattaruwar waɗannan abubuwan ne ya kira wa ga Allah. Allah ta shi kaɗai ne abin da wato da bauta, shi kaɗai ne kasance cikin bauta. shi kadai ne wanda ya ce wa shi ya ba da umarni da yi kaza ku bar kaza kuma wannan wani za a koye shi ne wajen wanda ya zaɓa da shi ba da ya rage ya yi fi da rage da aka kowane mutum shi ne a yau Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tushriku bi shay'a kar ku haɗa shi da komai shirka ya ma musulmi ita ce babban bala'i da Allah ya karɓi ɗan adam da shi Allah ya karɓi kuma ba kana da yawanci ina da yawa akwai tattalari akwai kuma kakoyi tattalari ita ce wanda kake iya gani ko kake iya ci ko yake iya gani ko yake iya ci ake fuskawa ko ake aikatawa daga kuma ga ko kira musan tumari da tumari Allah a matsayin ayyukan dogara ko ayyukan jingina wani wani da ya bari wa ne ai wani neman taimako wani neman taimako da Allah subhanahu wa ta'ala idan an ɗauki wannan yankin an ba wani wani bayan Allah a taƙaice wani da yake cikin mutunta sannan akwai sirri a cikin yayi wani yake cikin mariya aiki ne wani Allah ya ce yayi kuma aka koye shi kira sannan kuma aka yi shi kamar yadda ya kankana amma ana son wani ne ya gani ko ne yawa ba Allah ku ne ba ku da wani shirka ne ya rada a duniya shirka shirka ce da cikin shirkoki wanda ya kuke rayu shirka da yi kuma Allah ya shirka wannan sunan da ya shaƙe ya mutu kan kuma Allah ya yi da ya na babu tani wannan haƙoƙi na farko ne haƙƙin Allah Kakara. Allah ya yi wa iyaye wanda su ne sanadin zuwa duniya, sanadin zuwa lafiya, sai ya yi na biyu da su daga haƙƙinka sai masa hankali. Ya ce wa wani ruwa da ya yi kana. Daga iyaye guda biyu, a kyau da mutu. Wasu sun yi da jikana kamar da su
da abin da Allah ya bayar daidai daidai da wato iko ko mallaka ko sanin wa'inda suka ko wannan duniya wallahi daga nan Allah ya haska zuciyar su suka zo da ilimin mukan da an kafa a duniya su kuma har yanzu ba a wuce su ba za a yi yayin da ba da kuma gana shi akan tawili magana ce akan imani magana ce akan sunnar manzon Allah su zama kuma Allah ba a yi wannan yayi ana jikin nisan.
Na kamara. Wannan wai za su canja a samu. A, a yanzu kan. Da zai kuya kuna. Samu wani ko ka je ka ga. A, ka ga da kake kacin nan. Kawai ka je kacin nan.
Ba tafiya ce da ake kiran wannan su da su bayan Allah ba.
Za mu dan canja bai gida.
kuma da misali ganin wani aiki da Allah ya ta shi yayi kuma aikin ya zama mai muwafaqa da zai aikin bai ce na shi bane ba yace na Allah ne wannan kawai a babi na buga misali sannan tafiya ce ta gaskiya wanda diye rawar kai rawar kai ya dan girgiza za a tafi a bashi kowaye shi a cikin tafiyar gaba amma wanda har abada ba za a tafi a bashi ba shine Allah mahalicinmu shine manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سيتي وبذي القربى ku kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye aiki ne mai faɗi amma dai farko tukuna ka san kimarsu ka san darajarsu in magana kake da su ka san suwa kake magana da su da girmamawa da duddugar da kai ba kiri-kiri za ka yi matsoro ba kana jira da shi ko kana tattauna da shi ba haƙe-haƙe za ka yi ma mama lokacin da kake tattauna da ita ma sannan a bi umarninsu komai wuya komai daɗi matuƙar umarnin bai saba ma umarnin Allah da manzansa ba Allah bai shi idan sun baka umarni ko sun saka aikin da zai maka wahala farko dai ka yadda ka ce sam'an wa ba'atan sannan sai kuma ka koma ta lalama ta hanyar da ta dace ka roƙi sassauci ko sauƙi daga wajensu ko daga wani wani wanda yake faɗa su ji ta hanya ta ladabi ta hanya ta girmamawa ta hanya wato wadda bata saba ma shari'ar addinin musulunci ba suna da haƙƙi in sun nema kana da shi ka ba su ba su nema ba kana da shi ka ba su ka je ka gaishe su ka saurari bayaninsu tarbiyya da nusarwa da kwaba da suke maka ka ɗauka don ƙaunarka ne da kuma son ka don ka zama abin misali nan gaba haƙoƙinsu haƙƙi na biyu kenan haƙƙi na uku wa bidul qurba yan uwa wa'anda Allah ya haɗa ka zumunci da su ba kai ka zaɓa ba ba su suka zaɓa ba ba kai ka shirya ba ba su suka shirya ba ganin damar Allah ne ya so ne ya zama wanka ko kananka ko yarka ko kanwarka sau adadin da Allah ta'ala ya bayar ya ga dama ya ce da kai da wani ko wance shakikai ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uban daban-daban Allah ne ya ga dama ya tsara sannan a yan uwan ma ya daga darajar wasu akan wasu tabbas dan uwa wanda aka ce uwa ɗaya uba ɗaya yana gaba lamba ɗaya a cikin jerin yan uwa akwai dan uwa wanda uba aka hada yana biye da wancan wani lokacin gado ko asibanci akwai dan uwa wanda uwa ɗaya kawai aka hada wannan yana da ƙarfi ta huskacin wato zumunci da kuma wato shi kan shi gado din shi farali ma yake da shi yayin da wanda aka hada uba yake jiran sidi asibi ne shi amma dai duka rukunin yan uwa ne haka haka haka har a resantu sunan yan uwa suna da haƙƙi a kanka Allah ya ce ka ba su haƙƙin su wa bil walidaini ihsana a kyautata musu a sada zumunci da su a tallafa musu a nemi shawarar su a girmama waɗanda suke gaba da kai a shekaru daga cikin su kar ka kuskura dan uwanka ya kuka da kai saboda matsalarka to ai kaji naji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته